الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم بير قوة الربيع الأول shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da biyu ga watan goma sha ɗaya shekara ta 2019 miladiya muna darasi na 38 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka alkaba'ir na imamu zahabi kuma muna kan alkabiratu sadisatu wal ishiruna babban zunubi na ashirin da shida a cikin manya-manyan zunubai da babban malami ya kawo su a cikin wannan littafi shine azul magana akan zalunci wanda yau insha Allah za mu kammala wannan qadiyya din insha Allah Allah ya raba mu da zalunci idan kun tuna muna kan wani fasali ne da yake magana akan yana daga cikin zalunci mutum ya ɗauki mai ƙodago ko mai aiki aikin hannu ko na ƙarfi ya gama masa aikinsa kuma ya ƙe biya shi wannan zalunci ne babba har ma ya kawo mana hadisin da annabi yake cewa Allah ya ce zai yi jayayya da wasu mutane daga cikinsu akwai mutumin da ya ɗauki aiki mutane suka yi masa aiki ya ƙi biya su wannan fa akram kallahu ba wato ba sai aikin ƙarfi wanda ka ɗauke shi ka ka biya shi ba ko makaranta ce da kai ka ka biya malamanka a kan kari istajarta ka ɗauki mutane aiki ne baka ba su hakinsu ba sai da ka galabaitar da su ka gigita su suka cicci bashi sannan ka zo ka ba su wasu ma ba a biya su ba a biyan su akan kari ko kamfani mutum ya yi ko na sana'a ko na aiki sai ya zamanto baya biyan ma'aikata shi ma duk yana daga cikin mutanen da Allah zai jayayya da sauran tashin kiyama ko wanki da guga ka bayan ya wanke ma kaya kai ta sawa baka biya ka san akwai masu wannan ya kai wanki an wanke an goge mutum ya sunkuya da shi da iyalinsa da komai ya ajiye girman kai ka saka kaya su yi datti ka bashi ya wanke maka mutum ne irinka amma sai ka zo ka yaudare shi ya kamata ka bashi dubu bakwai sai ka bashi dubu uku ka ce rike wannan kawo min kayana sai ka gama sake kayan idan za ka kawo wani kayan na wankin wajen dubu bakwai sai ka dada bashi dubu biyu ka ce rike wannan rubuta a yi lissafi duk haka ake bayi da bambanci da wanda annabi ya faɗa rajulun ista'jara ajiran fastawfa minhu al-amala wa lam yu'tihi ujratahu ka ɗauki mai mashin a daidaita sahu ko mai mota ya kai ka wani wuri ya kamata ka biya shi kudinsa sai ka ika biya shi ka ita biya shi da hanyoyi na dabaru da mutane suke yi kala-kala don su cuci 'yan uwansu sai ka yi jayayya da Allah ranar tashi alƙiyama ka ci kuɗin mutane ka ika biya su kuɗinsu ka nuna musu ƙarfi ka nuna musu fawa shine malam yake ya kawo wani wato baituka na wani mawaƙi ya ce فخف القصاص غدا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطئ أو مقنئ للرأس أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد البأس إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فقد تؤديها مع الإفلاس wani bawan Allah ke cewa ka ji tsoron ranar kisasi ranar da za a yi lissafi ranar da za ka yi biya ita ce ranar tashin alkiyama yayin da aka nuna maka abin da hannunka ya aikata za a yi maka kisasi da adalci bil kisasi a wani wuri da ba wanda za ka gani sai dai wanda ya kifa kansa ko ya kafe idansa yana kallon wuri guda ko ya sunkuyar da kansa saboda bala'in tashin alkiyama ka ji tsoron Allah ranar da za ka zo gaban jikinka su ne shaidunka a aza'uhum fihi ashuhudu a ji tsoron Allah ranar da kurkukun da za a ɗaure ka ita ce wutar jahannama tsananin azaba kuma shine hukuncin da za a yi maka duk wanda ya yi tauri na bashi ya ƙi ya biya masu haƙƙi haƙƙinsu ka ci kuɗin wani ka ci dukiyar wani kana da wadatar ka biya ba ka biya ba to fagadan tu'addiha ma'al iflasi gobe kiyama za ka biya wannan haƙƙin tare da tsiyacewa a ɗebe ayyukan ladanka da ibadanka a ba wani wanda yake binka haƙƙi a duniya mala ya ce wa ƙadru ya annahu la akraha lil abdi yawm al qiyamati min an yara man ya'rifuhu khashyata an yutalibahu bi madlamatin ظلمه بها في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدون الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء وقال من كانت عنده مظلمة لأخيه من إرضه أو من شيء فليتعلله منه اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن كان وإن لم يكن له حسنة أخذ من سيئات صاحبه فهمل عليه ثم طري في النار حديث صحيح وروي هو روى عبد الله بن أبي الدنيا بسنده إلى أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول من يقتصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما يتكلم لسانها والله ما يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كانت تعنة لزوجها في الدنيا ويشهد على الرجل يده ورجله بما كان يولي زوجته من خير أو شر ثم يدعى بالرجل وخدمه مثل ذلك وما يأخذ منهم دوا يؤخذ منهم دوانق ولا قيراط ولا قراريط ولكن حسنات هذا الظالم تدفع إلى هذا المظلوم وسيئات هذا المظلوم تحمل على هذا الظالم ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال سوقوهم إلى النار لا إله إلا الله malam ya ce babu an ruwaito cewa babu abin da bawa ya fi kyama a tashin alkiyama irin mutum wai ya zo a kiyama ya ga wanda isa ne ba ka so ka haɗu da wanda ka sani saboda kar ma ya zo ya neme ka da ka ba shi wani abu ko kuma ya neme ka da wani abin da ka zalunce shi kana kyamar ku haɗu da abokinka a filin kiyama kana kyamar ka haɗu da matarka a filin kiyama kana kyamar ka haɗu da babanka a filin kiyama kana kyamar ka haɗu da makocinka a filin kiyama don me don gudun kada ma ya je ya ce ba ni kaza da ka taɓa yi mutu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku bayar da haƙƙi ga masu haƙƙinsu ko kuma za ku ba da haƙƙi ga masu haƙƙinsu wallahi sai kun biya wallahi sai kun biya duk wanda yake da haƙƙi akan ku ranar tashi alƙiyama wallahi hatta akuya mai ƙaho da ta dakiyar uwarta mara ƙaho wallahi sai an rama ba ya fiya a kiyama ba wani wanda za ka gamu da shi wai ya ce wai ya yafe maka wai a kiyama a nan duniya ne ake ake yanka a duniya ne ake ka nemi ɗan uwanka ya yafe maka ka yawaita cewa a yafe maka wai wai wani ne bai da lafiya yana cewa a yafe masa a yafe masa sai aka ce wani ka daina faɗan wannan magana ai za ka warke a yafe masa a yafe masa aka ce daina faɗan wannan kalma ai saboda ai ai zai warke to in ya warke baya bukata a yafe masa wala ko a text message ya kamata ka rinka tura mutane ka ce ka ce su yafe masa manzo Allah yake cewa duk wanda yake da wani abu na zalunci na ɗan uwansa da ya zalunce shi ko mutuncinsa ko wani abu to ya nemi warware shi tun daga yau a duniya kafin wata rana da za ta la ya kunu dinaru wala dirham wallahi ayyukanka za a ɗiba na ibada a je a biya wanda ka zalunta kar ku manta muna magana ne akan hadarin zalunci idan ba ka da aikin ina tunatar da kai ka tuna wahalar kiyamun lailin da kai ka tuna wahalar azumin nafila da kai ka tuna wahalar zaman masallaci da zikiri da salatin annabi da kai amma a tashi alkiyama a rinka ɗiban wannan abun ana bawa wani a cikin wannan ladan da kake nema kai tsani da shi ya kai ka aljanna ana ɗauka ana bawa wani za ka iya jurewa to kar kai zalunci ka yi iya ƙoƙarin ka kaka zalunci kowa mal annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa da kanshi ya tashi wata ran ya ce wasu habbai duk wanda ya san na taɓa zaluntar wani abu na zaluntar sa wani abu to ya zo yau ɗin nan gani gashi kawai annabi ya buɗe gadon bayansa ya ce ya zo ya rama saboda ba na so a zo kiyama Allah ya tambaye ni wani hakki na wani daga cikin mu mutu yana bi na bashi maza Allah ce idan baka da aiki mai kyau sai a ɗebo zunubin wancan mutumin da ka zalunta zinar da ya yi satan da ya yi shan giyan da ya yi luwaɗin da ya yi satar da ya yi zaluncin da ya yi malam haka za a ɗiba a yi talabka maka haka za a yi talabko maka zunubinsa iya daidai gwargwadon cutarsa da kai wani da saba wa Allah kai da ɗiban nauyin zunubin shi yasa wani sai ya ce wai ai wai ai wani wai kafiri ne bari a zalunce shi ka ci kudin arne ka ci kudin banza ranar tashin kiyama wallahi zunubin arnancin nasa za a yi ta ɗebowa a lafka maka abdullahi ibn abid duniya ya ruwaito daga abi ayyub al-ansari cewa nabi yana cewa ranar kiyama wanda za su fara yin jayayya da musu mutum ne da matarsa za su kai karar juna ka duba mata da an ta soyayya har an toye wallahi kaza kaza kaza wallahi waye waye waye yace wallahi ko bakinta ba zai magana ba bakin matarka ba zai magana ba amma kafafuwanta da hannayenta da suka yi ta'adi su za su yi magana saboda irin ta'annuci da ta yi wa mijinta da wuce gona da iri da zalunci shi ma miji in ya zo bakinsa ba zai magana ba da kafarsa da hannayensa su za su yi magana su faɗi zaluncin da ya yi wa matarsa ko su faɗi abin da ya yi wa matarsa na alheri ko na shari haka za a zo ana bi da kai da matarka wallahi da wanda yake maka aiki a gida ma sai an yi maka hisabi hadam mai maka shara direban motarka mai kai yara makaranta mai maka aiki a gida hadiminka sai an tsaye da kai da shi a kiyama an muku lissafi kuma wannan ranar ba a karban dawani ko karari kudi ne duka ba a karban daniki ba a karban iradi a'a kyawawan ayyukan wannan azzalimi duk wanda ya zalunci kyawawan ayyukansa su za a ɗiba a biya wani karka ɗauka don ka mutu kai mai kuɗi ne in ka cuci wani wai wai za a ɗauki kuɗinka a biya wani babu wannan a kiyama za a zo da masu girman kai aljabbari da masu ɗagawa da wuce gona da iri suka cuci mutane a cikin sarƙoƙi na ƙarfe na wuta makami min hadid ana kawo su Allah zai ce su kohum ilan nas ku kora su zuwa ga wutar jahannam wani hadisi imam tabarani ne rawaito shi a cikin mujamul kabir amma da isnadi mai rauni kwarai da gaske sai dai wasu bangarori na cikin hadisin ma'anarsu suna da karfi suna da goyon baya shuraibun alqadi yake cewa سيعلم الظالمون حق من انتقصوا yace anna adh-dhalima yantadhiru al-iqaba wal mazluma yantadhiru an-nasra was-sawab azzalimai a ranar tashi alkiyama da sandu za su san hakkin wanda duk suka tawi a duniya duk wanda ya cuci wani in Allah ya soya da idan an ji tashin kiyama wallahi sai ya gane hakkin wanda ya cuta shi wanda ya zalunci zai zauna ya jira azaba da uquba shi kuma wanda aka zalunta shine dan gata shi kuma zai jira nasara da lada shi sa aka ruwaito cewa إذا أراد الله بعبده خيرا سلط الله عليه من يظلمه yayin da Allah ya yi nufi alheri ga bawan shi to sai ya sallada masa wanda zai zalunce shi in Allah yana son ka sai haɗa ka da wani ya cuce ka ashe so ake a maka tanadi ranar tashi alkiyama ka samu wani bonus na lada saboda wani ya zalunce ka shi yasa duk wanda aka zalunce shi to yayi albishir wa kansa in Allah ya so yadda in dai za a tashi kiyama to akwai biya wasu layin su zai ja sosai a kiyama saboda ana cutar su kuma shi wanda ya zalunce ka a nan duniya ne yake alfahari yake jin daɗi amma a kiyama zai ci da yatsa wallahi malam mutum tausayin da mutum zai baka ku daga nan duniya ciwo idan ya kayar da mutum in ka gan shi a gadon rashin lafiya wallahi sai ka tausaya masa musamman mutum yana ga ciwon nan nasa ba na ɗagawa ban cika da yana wani a yafe wani a yafe mana kana ganin sa zaka ce kai wani da ni ba na son komawa ma wajensa saboda gigitar da ya yi mana to tun daga nan duniya za ka tausaya ma ina ga in ya fada wuta Dawusul Yamani ya shiga wajen Hisham ibn Abdul Malik sai yake gaya wa Hisham ibn Abdul Malik sarki ya ce ka ji tsoron Allah yawmal azani ittaqillaha yawmal azani sai Hisham ya ce da shi menene yawmal azani yace ga Allah yace fa azana mu'azzinun bainahum la'natullahi la'natullahi ala zalimin wallahi mallan yana tuna wannan sai fadi ya suma shi hisham ranar da Allah tabaraka wa ta'ala zai bada dama a shela Allah zai kira ya ce duk azzalimi Allah ya tsine masa la ilaha illallah akiyama fa azana mu'azzinun mai shela zai yi shela bainahum tsakanin mutane halitta zai ce duk azzalimi da ya zalunci a duniya Allah ka tsine masa albarka to shi sarki ne malam yana jin wannan ya tuna kiyama ya tuna sarautar da yake da mulkin da yake kawai sai ya suma yana faduwa ɗaru suke cewa wannan hada idlalu sifa fa kaifa bi zullil muayana wannan ai kaskanta ne na sifa ai to ina ga ranar da za a yi ido da ido yanzu wannan ana ma magana duk wani azzalimi duk wanda ya sifanci da sifa ta zalunci Allah ya tsine masa ko ya tsine masa to ina ranar tashin kiyama da Allah zai tashi ka ka gani da idanka ya radiyan bismi zalimi kam alayka min al-mazalim as-sijnu jahannam wal haqqu hakimu ya wanda ya yaddar wa kansa sunan zalunci kai mulki kayi zalunci kayi sarauta kayi zalunci an baka shugabanci ko a kasuwa ko a anguwa ko a jama'a ko a abokanai kayi zalunci ka lissafa zalunci nawa ka tara kai kafin ka mutu kurkukunka ita ce jahannama gaskiya ita ce alƙalin karanta shi kiyama musamman wanda Allah ya jarabe su akwai nauyin al'umma a kansu wallahi malam astaghfirullah duk ranar da kawai gari aka ce kana shugabantar mutane ko to akwai tashi hankali a tattare da kai yanzu za ka iya ba da ansa a tambaye ka me yasa ka bar mutane suka kwana ba wutar lantarki kuma akwai wadatar akwai dukiyar da za a iya yalwata musu nan Nijar ga ƙasan nan ta kusa da mu Nijar Nijar tafiya za ka yi ta iya ganin ka cikin sahara ne daji ne wallahi sai ka hango kilomita nawa gaba ɗaya ko bishiya ɗaya babu idan ka gansu a cikin daji suke suna cikin kaza wasu mutanen Nijar suna ganin Najeriya kamar a aljanna suke Nijar ba su da mai in ba da ƙarshen nan suka samu ɗan kaɗan ba Najeriya suna da rijiyar mai bila adadin bila adadin ana tonon wasu wasu ba mu a tone su ba wasu kan har ma mu gama mutuwa ba bara a tone su ba Nijar ba su da gonakin noma ba su da koguna ba su da kasan noma muku muna da noma daji inda ba a noma shi yafi inda ake nomawa yawa ɗan china aka zo da shi najeriya wani ya ce bari ya dan yanka da shi daga nan kano suka danna suka yi maiduguri suka kewaye suka yi kaza suka yi wajen tabbatar nan dan china ba sai fashe da kuka ba ba ba kukan tsoron Allah ba ne dan china ya ga kuɗi ya ga gudun neman kuɗi ba a is abandon an yi abandonin ɗinsa ba a amfani da shi ya ce yanzu wannan dajin ciyawa koriya shar dukkan gurin nan ba a nomawa ga mu da muke zuwa mu je mu shimfiɗa kafin mu rinka noma a sama ce duk nan ba a noma ce wanda yake tafiya da shi ya ce to da me za a noma da me za a noma ka duba fa saboda zalunci fa gwamnati za ta sa a yi taki saboda a sauƙaƙa wa talakawa manoma wani zai je yana da kuɗi yana da miliyan kuɗi ya haɗa baki da wani jami'i na gwamnati ya saye takin ya je ya ɓoye shi ya ninka mai kuɗi a zo a bilayi ana saya zalunci su muku tsadar taki yanzu bana gona-gona suke bi shinkafa ka tana kafe kafin ka yanke ta za a yi cinikinta a yi estimatin ɗinta a auna a gani buhu nawa za ta yi masananta su ce za ta yi buhu nawa kafin ka girbe ka yanke an ɗauki kuɗin an baka shi ɗan kasuwan shi zai zo ya sa yanke shinkafar a buge ta a ɗora mai a buhu ya je ya kai ta to wallahi yanzu ku lura duk akwai biranen ni da ido na a garin na gani na fi wata nawa wallahi tallahi malam shinkafa ne ake kawowa ake saiwa tirela tirela ana ta dura ta a wani guri kawai koye ta ake yanzu din nan in aka ritsa ni aka ce in je in kai ka wurin wallahi zan kai ka suna tarawa suna koyewa talakawa su noma su je su saye su araha su je su koye sai iya sun sai gaba ɗaya amfanin sun koye an shiga bukata suna da manya-manyan gidaje da suka yi na casa shinkafa sai su casa sai kudin da suka ga dama za su yi kuma wallahi tallahi malam karka dauka wani inyamuri ne ko na kafiri dan uwanka ne musulmi yana so ya ganshi a babban gida da motoci masu tsada ya ga 'ya'yansa suna cikin maiko da ni'ima kai kuma kana cikin wahala wani yanzu kullum kwanan duniya sai ya fita da leda ba ya je ya auno shinkafa kwano ɗaya ko rabin kwano kullum wani kuma ya tona rami yana sayan ta yana binne ta yana ajiye ta a ai bana za a yi kaza za a yi kaza babu tausayi babu jin kai abin da ka san dan adam zai amfana da shi sai sun ɓoye shi don su gallaza mutane azaba ga rashin jin kai da nan nake gani an nuna custom suna nuna an kama kwantina kwantina shinkafa buhu dubu kaza an shigo da su ta lagos gaba ɗaya shinkafa ta gama yin expire shekara wajen biyar da yin expire matacciya ne kamata a tona rami a zuba abin ne ta amma wani ya da ta ya shigo da ita najeriya saboda ana wahala shinkafa tana tsada zai biya mata duci ya shigo da ita wai ko kamawa aka yi koya aka yi sun rike ta kuma wallahi tallahi ka rishi ba ba expire ba ko tsuntsa ce sai sun kasa ta a kasuwa sun sai da ita bukatar su kawai su samu kuɗi yasa kuke ganin ciwuka suke ta kama mu dai ai ta magani a kasa gane meye ciwon da ya damu mutane daga abincin da muke ci galiban wallahi cutuka hawan jini ciwon suga ciwon zuciya ciwon kaza kaza ciwon kaza wallahi yana da alaka ne da abincin cikan da muke ci malam ba ingantattun abinci bane sam ba ingantaccen abinci bane dan ingantaccen abinci yana ƙara wa mutum lafiya ne amma 'yan kasuwanmu marasa tsoron Allah zalincin ne a gabansu ba su damu ba kuma ku je ku tambayi likitoci wannan magana da gaya mu za su gaya mu daidai da salad din nan da ake zuwa ana sai ga ana yin bayansa da ruwan kashi ruwan kwata an yi tsarki an yi kashi an zuba wannan ruwan kwatan shi za mutum zai je bude gonarsa yana yana yana zubawa shi zai kumbura salak din ya daga ya yi kore ya yi kaza a je a yanko a zo a baka kana ci shi gari cikin ka yana kullawa sai gudawa in ya zo da tsarar kwana sai kabari ka duba hanyoyinmu da muke bi a wasu wurare duk wanda yake bin matacciyar hanya yana da mota mai kyau wallahi duk inda ya sati dai sati biyu yana bi wallahi sai ya tafi gareji sai Allah ya san nawa za a caje ka hanyoyin nan da muke da su yanzu a garin nan misali kai ka ce ba gwamnati sai ka ga ana ta kashe kuɗi akan wasu abubuwa a banza don neman suna kula yanzu a garin nan akwai akwai wuraren da ba sa biyuwa hanyoyin da biyuwa ba za su biyu ba ko da keke ne sai ka sauka ka tura wallahi ramuka da kuta da waye babbar hanya da mutane ya fi miliyan ɗaya suna bin hanyar amma wallahi saboda unguwar talakawa ne ba wasu manya ba za su gyara ba amma duk unguwar da suke akwai manyan mutane wanda sun isa to ta dalilin mutum ɗaya ma sai kaga an sa an ji an mai kwalta amma yanzu ga wasu wurare nan suna nan ana nan ana ta kashe kuɗi a banza ana wani gine-gine na banza mara amfani kuma ba wanda isa ya yi magana saboda sun mayar da kuɗin gwamnati kamar kuɗin gidansu ne da aje a yi wannan gine-ginen a sa wannan fitilun da wasu karafuna na banza ba gwanda aje a gyara titunan da suka lalace ba mutane sun kasa yadda za su yi su wuce akwai ƙauyukan da ba sa iya ba sa iya ba sa iya fito da amfanin gonansu su zo su kawo saboda me damana ta zo ta musu kwari a hanyar su tsakanin su da ƙauyensu wurin ya rushe ya yi rami mota ba za ta iya wucewa ba idan ko buhu ɗari nawa suka noma na amfani sai dai su rinka biyan yan dako a ɗauko a ka a yi tafiya mai tsawo sannan a je a tara su a can sai a je a hayo wata mota a kori kura ta zo ta ɗauka ta kai musu kasuwar ƙauye su je su kullum haka suke kai ko akuya ce wallahi in ba su a bahin ka goya ta ka tsallaka da ita wannan ruwan amma ku nutsu ku je ku ga inda ake kashe kuɗi a wasu wurare inda ba amfani mutane kuma saboda ba adalci magana ma wasu ba su kuma kai magana sai a ce kaza a ce kaza a ce kaza a ce kaza saboda sun mai da kuɗin al'umman nan kuɗin su ne da za a shiga rediyo ana kuka ana roƙonsa ana cewa dan Allah ku taimaka mana alhali ba kudin su bane wallahi wallahi wakilai ne kawai aka dora su aka ce su yi mutane aiki waɗannan hadisan da muke karanta suna da ban tsoro matuƙa ka duba wannan fa gaya masa aka yi ranar kiyama za a zo a yi shela a kan azzalimi faduwa ya suma shugaba ne shi shugaba ne shi muku yanzu nan harka ce ta kuɗi kawai me za a samu kawai ga abin da ya kamata su yi wa mutane su taimaka musu ba za su yi ba yanzu ku duba abin tasku da ya faru a garin nan inyamuri ibo ya shigo garin nan ya yi kuɗi akwai wanda sun fi shekara arba'in a garin nan sun gina asibitoci manya-manyan asibitoci da muke kai iyalanmu suke haihuwa da muke kai 'ya'yanmu muke kai kaza nasu ne wallahi manya-manyan shaguna a kasuwannin nan manya-manyan harkoki da ake a garin nan nasu ne inyamurai ibo amma yanzu inyamuri sakamakon da zai yi mana shine a kano ya rinka zuwa yana sace mana 'ya'ya yana mai da su garinsu yana mai da su arna ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba kaza ba mutum kaza barkate last week din nan muka ga wani mutum ya aiko yana cewa dan Allah a masallacin sabuwar gandu muna tafsiri ya ce da Allah a taimaka mai da addu'a faɗansa karami ya bata dan Allah ya mai addu'a yana cikin damuwa muka daga hannu muka yi mai addu'a sati mai zuwa sai ya ce ai an ga yaron ai anan bara bayan waɗancan guda taran faɗa aka ce an samu an gan shi a nan bara yanzu haka ya je ya nemi taimakon jami'an tsaro an tafi dan bai isa je dauko shi a can ba sai dai jami'an tsaro sun rena mana hankali kawai su zo su ta tsince mana yaya saboda tsabar rauni ba mu da shugabanni da za su yi magana a kai ku tuna lokacin da abubuwa kaza suka faru wasu manya inda suka yi ta surutu suna ta magana amma ku duba a ɗebe mana ƴaƴanmu mutum sama da mutum tamanin wallahi sun fi tamanin ba wai arba'in ba ne wallahi al'azimu sun fi tamanin an ɗebe su an kai su wani garin da an san garin amma yanzu manyan sun rufe baki sun yi shiru su buɗe baki su ce wa gwamnan a nan bare ya sako mana 'ya'yanmu musulmi a dawo mana da su kano ba za su iya magana ba sun yi shiru in kun ji sun yi magana to wani abu ne daban da ya shafi mulkin su wani abu sauransu to akwai wasu ma a ido a ido sun fi mutum ɗari uku duk ƴaƴan musulmi ne wallahi azim sun ɗanɗana sun ji daɗi kuma abin rashin mutunci ka san me suke yi yanzu irin na ido ɗin sun mai da abin harkar neman kuɗi bayan sun mai da su inyamurai sun mai da su kafirai sun hana su sallah sun hana su hausa to kuma suna ɗaukan hotonsu suna neman international wato funding neman taimako na duniya ƙasashen waje sai su ce waɗannan 'yan gudun hijira ne a taimaka mana muna taimaka musu yanzu haka wallahi ina muku rantsuwa biliyoyin daloli ake ba su shekarar duniya bajet ake musu a wasu ƙasashe ana turo musu taimako akan wannan 'ya'yan sun kwace mana 'ya'ya sun ɗebe sun kai su can gurin suna ɗaukan ainihin hotonsu suna tura ana turo musu kuɗi suna business da su mu kuma nan an bar mu ana cewa mu ita addu'a Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya kai ka ce garin nan namu ba yi da shugabanni yanzu ba za ku yi magana ba amma akan wani abu karka ji surutun suke muna jin manya a garin nan wasu akan matsala auren wuri har hira ake zuwa a yi da su a rediyo su ta suka su ta suka za mu ɗau mataki ana aurar da yara kasar shekara kaza to ba ma aurar da su ga waɗanda an kwashe su ma gaba ɗaya an ma mai da su ma kafirai saboda waɗancan harkar akwai wakilci na yahudawa a ciki ra'ayin yahudawa ne suna goyon bayan wannan ra'ayin nan suna da bakin magana tunda za a ci mutuncin talaka duk wanda aka kama shi kaza za mu ɗau mataki a kansa za a yi kaza suna da baki suna da surutu su ta magana to nan fa yaya shiru ba a yi magana ba a yanzu sani ku kuna ganewa wala muna cike da damuwa wallahi yanzu iyayen waɗannan mutanen ku haƙuri muna magana ne akan zalunci yanzu iyayen waɗannan yaran kullum kuka suke ba sabanci wallahi akwai wanda aka ce da ya zo gida ya ga yarsa ba ta nan ya bincika ya bincika ya tabbatar sace ta aka yi mutuwa yi kuna ji yanzu cewa gabanin Allah bai zai tambaye su ba kan wannan abu wallahi da za su mutum biyu uku a garin nan in suka tsaya suka yi magana a ƙasar nan za su girgiza ta ce wala ba mu yadda ba wallahi sai an dawo mana da ƴaƴanmu wallahi sai an dawo da su yanzu za ka ji ana shige da fita za ka ga an je an yi aiki duba kwamishinan 'yan sanda bawan Allah mutumin kirki dan jihar Kaduna ne amma duba aikin da ya tsaya ya ya zauna da malamai yana tattauna da su yana musu bayani yana cewa ku taimaka mun da addu'a kuram shi kadai a matsayinsa na kwamishinan 'yan sanda yaran sai tura daga nan fa yace su je su yi ai akwai wanda suke gaba da shi babu ina so ne muku wani albishir wallahi kun ga jami'an tsaron mu da masu farin kaya da 'yan sanda ɗin nan akan wannan abu wallahi suna kokari su dai a karan kansu wallahi a wannan abin wallahi suna kokari abin da suke bukata a tallafi su ta sama to su kuma wasu a sama suna jin tsoron waɗannan arnan suna jin tsoro in ɗan siyasa ne yana jin tsoron ya magana kada ya fito takara shine ai ba zai iya magana ba saboda in ya tsaya in yana yin magana ya kausa harshe a zai fito neman ƙura'a so da su yi wannan magana a musu fenti gwanda su haƙura ba za su iya magana ba ku ku haƙura 'ya'yan naku in mai rawani ne shi ma yana jin tsoron me zai je ya dawo ni ko gani ne amfanin rawanin nan shine idan talakawa sun shiga wani hali a taimaka musu ko ba haka bane ba ni ma ga nan karami ma ba babu ko na Allah wallahi mu dai mun sauke nauyin mu ba iya abin da zamu iya faɗa in an ji haushi kuma rai ya ɓaci ai hakuri amma haka gaskiya take yawwa kuma ina jiya muku tsoron matasa suna tasowa suna ganewa yara ƙanana suna fahimtar wannan mulkin danniya da zalunci da ake musu yanzu ya muri a ƙasar nan duk inda ka ga kemis galiba wallahi kafin mu buɗe ido da kemis su ne masu kemis to kuma ina so na gaya muku duk inda ka ji ƙwaya da gwamnati take yaƙi da ƙwaya ana shigo da ƙwaya in ya muri yake shigo da ita yanzu inda za ku bi ƙauyukanmu duk inda ka je ƙauyukanmu in ka ga kemis in yamuri ne mai kemis ba wani ƙabila da yake kemis in ba in yamuri ba kuma duk inda ka ga ana sai da expire magani da kuma in yamuri ne sun miƙe ƙafa sosai abubuwa na fek da suke yi bila adadin har gidan magani suna da shi gida su wasu daga cikin jami'an manya sun sani akwai gidaje da aka kama na yin panadol capinol wane ne wane ne sauransu waɗannan magunguna a gidajen suke zama suke su bunka su a kasuwa da yin kuɗin ƙarya duk inyamurai ne kuɗin fojari duk su ne a yanzu haka a jihar nan akwai ƙwaya da aka kama ta fitar hankali ta inyamuri ce babban inyamuri ne mai kuɗi shi ya shigo da ita amma ana nan ana shari'a ya ɗauki lauyoyi a kudu yanzu idan ka je jihohinsu sun hana hausawa su yi gidan mai gidan mai wallahi sun hana ga baki ɗaya sun hana baka isa kai ba kai sai sun kone amma mu me ba su shi anan bayan wannan kuma su rinka ɗiban ƴaƴanmu suna ɗauka suna safara ƴaƴanmu suna zuwa suna sayarwa akwai zaluncin da ya wuce wannan ai an gaskanta wallahi an tozarta mu zo mu yi haihuwa ana ɗebewa ana mai da su arna waɗannan yara in sun da wallahi nan da shekaru sai sun zo sun yaƙe mu wallahi makamai za su su zo su ta yaƙi suna yaƙar mu kuma suna da indijin ɗin mu karka manta suna da indijin din mu dan yan nan ne sai an gama dafa su sun sha dafi sai a sake su a kawo mana su kuma ba mamaki a cikin su wani ya fito yana takarar gwamna kwarai kuwa ka yi ta ce ba ɗanɗano ba ne ka yi ta to mutane ba sa ganewa ne calculation ne su lissafi suke nan da shekara goma sha biyar ashirin talatin ko ka mutu ko kana raye waɗannan yaran da aka ɗebe aka juyar da musu da addini za a ce to ga asalin garin kuma su ma ba waye waye ba ne ai za su nemi iyayensu za su nemi danginsu bayan sun nuna sun canja addini kuma su dawo jihar su zo su zauna kuma su nemi duk abin da kake entitled of su ma da entitled of it dan uwanka ne amma yarensa ya canja kuma a gaya ma ga tushensa ga asalinsa asalinsa dan badawa ne asalinsa dan hotore ne dan mariri ne dan wane ne sauransu bayan shekaru goma sha ashirin za su dawo da su su zo su yi amfani da damarsu su yaƙe ku kwanan nan wani bawan Allah yake gaya wani jami'i a wata daga cikin jami'o'in nan yace sun zo suna admission exercise yace wallahi tallahi sai da ya ware takaddun yara yara matasa tsakanin maza da mata sun fi a iya bangare guda ɗaya sun fi mutum arba'in bangare guda in an haɗa sun fi ɗari kaza dukkansu 'yan zangon katab ne 'yan arnan jos ne 'yan kaza ne duk an ba su indijin na kano sun zo suna neman admission a jami'a arnan zangon katab arnan zaria arnan filato arnan kaza sun shigo an ba su indijin na kano sun shiga jami'o'inmu sun baza takardu kuma dole a ɗauke su mutumin ya ce da kaina na haɗa takaddunsu ga baki ɗaya na je na samu wani mai unguwa na same shi na masa wa'azi na masa wa'azi na ce ji tsoron Allah daga ƙarshe daga bai fahimce ni ba na tuttura masa ashar na ce na ce na ce za mu zo mu ba su admission da suna yan Kano amma wallahi nan da shekara ashirin talatin sai sun zo sun kakkashe ku sun yaƙi ku sun hana 'ya'yanku zama a garin nan kai yanzu ka isa ka je kudu ka je wai ka je wani ina ma za ka wani mai unguwa ko wani ko wani ko wani jami wai ka ce wai a baka a indijin na na na na na, na anambra ko na inugu ko na abu kai ka isa to amma mu ga sunan anan ajibe ar ne dan sabon gari anan yake wallahi tallahi ya fi ka yanci mala duk abin da ake ba indiji ba ko takardar ko rawanin gidan sarki yake ne masu zai samu wallahi su sun sani sun sani kuma ga su nan a ma'aikatu in wani gurin an gane wani gurin ba za a gane ba arne ne zai zo tar daga ina ce from kano ya za ka yi da shi wasu ma na cikin gari suke indijin kisan ana maganar zalunci ku daina tunanin barawon gwamnati kawai wallahi hatta masu ba da takardar indijin ina akwai azzalumai a cikinsu kai dan gari a salalle wanda kake da tushe wallahi sai ka wahala suna jan ka a kasa ba su baka ba amma arne zai zo daga inugu su dauka su bashi wallahi in an isa a hada mana su wata rana wallahi sai mun musu wa'azi wallahi gashi nan muna ganin wulakanci a kar ku ba su indijin kuma su zo su sace ƴaƴan mu su je su juyar da addini kuma ba za ku iya magana ba fasalin da malam ya kawo na ƙarshe zan bi shi a gurguje haka saboda mu samu mu kammala yana magana ne akan alhazir tsoratarwa shiga kan azzalumai da cakuda da su yace Allah ya ce wala tarkanu ila allazina zalamu fatamassakum an-nar abin da ake nufi da rukuni anan shine karkata zuwa ga wani abu almailu ilaihi bil mahabbati abla da bace ce la tamilu kullal maili fil mahabbati walinul kalami wal mawaddati ku daina karkata dukkan karkata wajen wato tausasa zance da nuna soyayya kada ku rinka ainihin wato mudahana wa azzalumai ikirma ya ce ku shine ai musu da'a a so su abul ali ya ce la tardau bi a'malihim kar ku yarda da ayyukansu bata masa kuma naru sai wuta ta shafe ku wa malakum min dunillahi min awliya ba ku da masoya madinta al'amarin ku a wajen Allah malakum min mani ne yamna'ukum min azabillah ba wanda zai hana ku daga azabar Allah ya kare ku ushurul ladina zalamu wa azwajuhum a ranar kiyama Allah zai ci ku kora waɗanda suke azzalimai wa azwajuhum da makamantansu wato ashbahum wa amsalahum kenan wa atba'ahum da mabiyansu yanzu Allah ya ba da labari za a yi wasu sarakuna wasu mutane za su zo kansu suna yin zalunci suna zuwa wajensu yarshahum gawash aw hawash minan nas yazlimuna wa yakdibuna yace duk wanda ya shiga gurin su ya gaskata su akan ƙaryar su wa aanahum ala zulmihim to baya tare da ni bana tare da shi duk wanda bai shiga wurin su ba walam wa man lam yadkhul alaihim wa lam yu'inhum ala zulmihim to fa hana fa ana minni wa huwa minni wa ana minhu hadisin imam Ahmad a wata riwayar manzo Allah ce duk wanda ya taimaki azzalimi to sai an ɗora wannan azalimu a kansa ya zalunce shi hadisin sahihi ne ingantacce ne sa'id bin musayyib yake cewa ku daina cika idanuwanku kuna kallon mataimaka a zalimai a awanu zalama ce in dai ko kallon su karku yi sai dai bi inkarin min qulubikum ku kyamaci abun a cikin zukatanku saboda kada kyawawan ayyukanku su lalace li Allah tahbata amalakum salihah makul dimashqi yake cewa mai kira zai yi kira ranar tashi alkiyama aina zalama wa awanahum ina azzalimai da masu taimaka musu yace fa ma yabqa ahadun ba wanda zai saura wanda ya ba su ko tawada ko alkalami ko labari madda lahum khabaran aw habaran lahum ko aw habara lahum dawa ko ya fere musu alƙalami shine bara lahum qalaman fama fauka dalika duk wanda ya taimaki wani azzalimi ko da da digon ruwan tawada ne yasa ya zalunci ko na makamanci wannan ko biro ka bashi wallahi sai an hada ku ranar tashi alkiyama fa yajma'una fi tabut a hada ku a wani akwati na wuta yake bai gona fi jahannama sai a jefa su a jahannama wani wani tela ya zo wajen a Sufyan Sauri ja'a rajulun khayyat ila Sufyan Sauri yake gaya wa Sufyan ibn Sa'id Sauri yace ni mutum ne tela ne dinki nake yi amma fa ina yi wa sarki ne dinki yace ya kai imam hal ana min awani zalama awani zalama ina cikin masu taimakawa zalimai sai sufyan sauri ya ce bal anta min az-zalamati anfusum yau kai kai ne ma cikin azzaliman ma gaba daya ka duba fa shi telan sarki ne fa a wancan lokacin tela ne yake wa sarki to amma wannan sarkin yana zalunci sai shi telan ya ce wa sufyan ya ce da Allah ranka ya dade Allah shiga mata malam ni ma ina cikin masu taimakon azzalimai sufyan ya ce a'a yau ai kai ba ma taimako ba kai kai ne azzalimin ma kansa ma gaba daya yace masu taimakon azzalumai su ne man yabi'u minkal ibrata wal khuyuta duk wanda ya sayar maka da allura kai dinki da wanda ya sayar maka da zare kai dinki shine mai taimakon azzalumi ka duba wanda ya sayar wa telan zare shi kansa ya shiga wanda ya sayar wa telan allura shi ba telan fa telan wannan sarkin ne fa azzalumi to shi ma ya shiga har wace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam awwal mai yadkhulun nar yawmal qiyamati as-sawatin asawatun akwai wasu mutane masu dukan mutane da tsumagu wasu suna fassara su da irin masu yawo da tsumagu suna zabga mutane duk wanda ka ganshi da tsumagiya saboda yana karkashin wani mai mulki ko wani abu nan sunansa sawwa sako ya ise musu suna tafi da tsumagu suna zabga mutane to annabi ya ce farkon masu shiga wuta kenan za su zo da tsumagunsu ya dirbo na biyan nasu bai ne dai zalama suna dukan mutane da tsumagunsu a gaban azzalumai azzalumai suna kallo ana dukan mutane to waɗannan su ne farkon yan jahannama Allah kiyaye mu Ibn Umar yake cewa akwai aljala aljalawiza da shurd yace kilabun nar yan sandan da suke bugun mutane masu ɗaukan tsumagu suna dukan mutane da jalawiza jalawiza su ne masu taimakon azzalumai ya ce waɗannan suna da wuta ran tashi alƙiyama an ruwaito cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wahayi wa annabi Musa cewa ya umarci banu Isra'ila cewa duk wanda ya ambace ni zan ambace shi kuma ni ambato na gare su shine in tsine musu albarka me yasa saboda zalunci yace azkuru man zakarani minhum billana zan ambaci wanda ya ambace ni daga cikin su ta hanyar la'anta me yasa saboda zaluncin banu isra'ila manzo Allah ya faɗa a wani hadisi la yaqifu ahadukum fi mawqifin yuqtalu fihi rajulun zulman ɗayan ku bai taɓa tsayawa a wani wuri da aka kashe wani a sunan zalunci ba ka tsaya ma a inda aka kashe wani da zalunci kai ba kai kai kisan ba amma ka tsaya a wurin to kana cikin masu taimakon azalimai yace to fa innal la'anata tanzilu ala man hadara zalika makan la'anta tana sauka ga wanda ya halarci wannan wuri idan lam yadfa'u anhu idan dai bai bada kariya ga wanda yake yin zalunci wato wanda aka zalunta aka zalunta ba a wata riwayar wani mutum an zo masa a kabarinsa sai aka ce da shi za mu maka duka dulala ɗari yana ta nema a yi masa afuwa lam ya zan yastashfi'u ilaihim hatta saru ila darbatin wahida fa darabu daga bulala ɗari yana cewa ai mai afuwa ai mai afuwa sai da aka mai da bulalan ta zama bulala ɗaya aka zabga mai tsumagiyar nan guda ɗaya فالتهب القبر عليه نارا sai wannan kabari kawai ya cika da wuta wai sai ya ce musu kai me yasa kuka mu wannan duka haka sai suka ce da shi wata ran ne ka taɓa yin sallah ba tare da tsarki ba ba tare da alwala ba abu na biyu ka taɓa wucewa ka ga wani ana zaluntansa ka ƙi ka tsaya ka taimaka masa to wannan fa shine halin wanda ya ga ana zaluntan wani bai taimake shi ba to fa kaifa halu zalimi to ina ga halin azalimi imamu zahabi ya kawo wannan riwaya ya ciro ta daga cikin mujamu tabarani bi sinadin bayi duk ya kawo waɗannan hadisan da duk da cewa malaman hadisi suna cewa isnadin su akwai rauni amma akwai tsoratarwa akan harkar zalunci da kin taimakon waɗanda ake zalunta akwai riwaya ta bukhari da muslim unsur aka ka zaliman aw madluman ka taimaki dan uwanka zalimi ko wanda aka zalunta yace to ya zan yi in taimake shi idan an zalunce shi kuma ya zan taimake shi idan ya zama zalimi yace ka hana shi yin zalunci ai wannan shine taimakon sa wasu daga cikin masana arifina wani yake cewa ra'aitu fil manami na gani a bacci wani mutum wani wanda yake yin hidima wa azzalimina wal makisina ba da mauti bayan ya mutu wani mutum ne shi kawai aikinsa taimakon azzalimi yake azzalimai yake yi bayan ya mutu wani lokaci sai aka ganshi a mafarki a wani hali mara kyau sai aka ce kai yaya halinka sai ce tab ai sharru hal ai ina cikin wani hali mafi sharrin hali wani mutum ne rayuwarsa azzalimai yake taimaka to sai aka gaishe a makafarki aka ce kai yaya halin ka ce ta ai hali na ba kyau yaya ina kake yanzu yace ai an kai ni zuwa ga azabar Allah ai sai aka ce to ya fa kaifa halu zalamati indak yaya halin azzalimai a wajenka a inda kake aka ce yace tab ai azzalimai suna cikin sharru hal aka ce yace baka ji fadin Allah ba wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun daga cikin abin da aka hakaito an ga wani mutum maktu'ul yadi hannunsa a yanke min alkatifi daga kafada ya ce man ra'ani fala yazlimanna ahadan duk wanda ya ganni to kada ya yadda ya zalunci wani duk wanda ya ga yadda nake ciki to wallahi ya ji tsoron yin zalunci sai wanda ya gan shi yake cewa kai me kisar ka me halin kake ciki yace ya akai qissatun ajiba ya kai dan uwana wannan fa kissa ce mai ban mamaki gaskiya me ya faru yace ai ni na kasance ina cikin awanu zalamati masu taimakawa azzalimai a rayuwata azzalimai nake taimakawa wata ran fara'aitu yawman sayyadan na ga wani dan farauta wa kadista da sama katan kabiratan fa ajabatni ya je ya farauto wani babban kifi ni kuma kifin dan ya burge ni na je wajensa na ce da shi kai azini hadi sama ka bani wannan kifin sai ya ce ni ba zan baka ba sai ka bani kuɗi da zan je in na sayar maka ka ban kuɗi in ciyar da kutar iyali in ciyar da iyali na yace da yake ni na iya zalunci fa darabtuhu wa akhadtuha minhu qahran wa madaitu biha na masa shegen duka kuma na kwaci wannan kifi na tafi da shi yace ina nan ina tafiya hamiluha ina dauke da wannan kifi kawai sai gashi na samu larura a a a a hannuna a yatsanta na ciji yatsata shi da kansa fa malam sai ya ciji hannunsa ya ce da naje na ajiye wannan kifi sai na daɗa cizon wani yatsan kuma zarabtu ala ifhami ai sai na bugi hannuna babban yatsata raɗaɗi ya same ni mai tsanani ban taɓa jin ciwo irin wannan ba yace a wannan dare wallahi ban iya bacci ba lam anan min shiddatin raj alwaje alwaje ya kamata wal alam na jefar da hannun washe gari na tafi wajen likita a taitu tabiba na kai masa kuka na radadin fashe wa shakautu lahu al alama sai ce da ni wannan hannun naka idan baka yanke shi wannan sauran yatsa in baka yanke shi ba sai ya cinye sauran hannun gaba daya sai na gutsure ɗaya yatsar ita ma ka duba shi da kansa ba ya ce haka na koma ban iya bacci ba ban iya tsayawa a wuri guda ba kamar yadda ka san mai ciwon kakkare baya iya tsayawa baya bacci na sake zuwa aka ce da ni kai ka yanke tafin hannun nan gaba ɗayan kana so ka huta ya ce na yanke tafin hannuna ga baki ɗaya ciwo ya ƙara har zuwa damtsena ya ta min zafi walam a taƙin ƙarara ban iya tabbata ba na zo ina ta neman taimako min shiddatil alami aka ce da ni iqtaha ila al-mirfaqi fa qata'tu aka ce kai in fa kana so ka samu sauki to ka yanke hannun nan zuwa ina mirfaq zuwa gwiwar hannunka ya ce faƙatatuwa na yanke hannun ciwo ya yi tsanani har zuwa damtse ya ce shi ma na gagara bacci aka ce kai ka fa yanke hannun nan har zuwa kafaɗa in ba haka ba wallahi ciwon nan sai ya ratsa ya zama kansa kenan har zuwa duk inda ba ka tsammani sai wani ya zo ya ce da ni wai kai me yasa wannan ciwo ya same ka sai na ce wallahi asalin wannan ciwo shine wani bawan Allah ne ya je ya kamo kifinsa na zo na dake shi na kwace mai kifin nan daga nan na gamu da wannan bala'i ina ta neman taimako a ce na yi kaza ina ta neman taimako a ce na yi kaza ina ta kuka to yanzu ya zan yi sai aka ce da shi to gaskiya ka je ka nemi mai wannan kifi ka nemi ya yafe maka kifi ɗaya fa kifi ɗaya yanzu ina ga wanda zai je fakin ya je shiga ribibi inda ake sayan nama yana miƙo mun miƙo mun dalla miƙo mun ya sa mai nama ya yanka masa naman da bai biya ba an ce ba da kuɗi ce ba na miƙa ma ɗan raina hankali ga wani sai ya gaba haka mutane suke duk sana'a da ake ana rububi a kowanne shi kuma a cikin rububin zai yi ina wanda zai je gurin ɗaurin aure ana kaza ana kaza ana kaza ana kaza shi kuma ya yashe mutane wata ran ga yace ni wani ɗaurin aure wani guri babba yan uwa ba zan faɗi sunan garin ba dan kai yan garin su ce na ce barayi ne su wallahi malam na kona mai na je garin nan malam babban wuri sosai in uwa ka zo ai malam malam malam malam ana ta gaisuwa ina saki jiki da babban riga ta salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum kaga hakan nan da nayi ashe wani shi kuma ya seto ni ni dai ina jin wani yana gefe na kamar irin kamar irin dan escort escort kamar koba koba yake mu wallahi nake gaya maka ashe yashe ne ɗaya da muka gama gaishe gaishe na fito na sun kuya zan saka takalmi na sai na ji ba waya ta kai na ji ciwon ɗauke wayan nan shi kansa wanda ya gaishe na ɗaurin auren sai da ya haushinsa ba wai wanda ya sace wayar ba a nan garin ma kwanan nan wani ɗaurin aure da wannan kwa gaishe shi ma na ji yan uwa aka zo gaisuwa ka ta gaisuwa gaisuwa nan wani ba gaisuwa yake zuwa ba shi kuma sai ta ka zai salamu alaikum salamu alaikum salamu alaikum tsakanin in shiga masallaci na fito ana ta gaisuwa an biyo ni ana rako ni wajen mota sun yashe ni na ce to an yi na biyu daga nan nan gaba zan je wani gurin taro to sai in ɗebe wayoyi na zuba su a mota a kule in shiga mu ta fafatawa da yan uwa ai ta gaisawa Allah wallahi ƙwarai kuwa ko ba na ɗin da na dawo daga Ramadan da karfe uku fa na dare ba mun yi tahajjudi ba duk mun zo mun yi sallah mun yi addu'a ana ta kuka ana ta roƙon Allah ana ta alhamdulillah irin an zo ana gaggaisa malam malam ya dawo kaza kaza kaza kaza muna gaiso ana ta fama kawai sai na ji wani yana kokarin yashe ni eh karfe uku na dare wallahi ka ai malam yan uwa akwai himma ai wallahi to yanzu wannan malam kifi ne kwaya ɗaya ɗauke wani ba ka duba a littafi ba aka faɗa wannan ka baya Allah ya jefa shi wannan bala'i shi yasa so da yawa cikin musibin da mutum zai fada a ciki a rayuwarsa kaga wani ya ce ma yana cikin bala'i wani abu yayi na zalunci dan karami Allah ya jarabe shi da wannan musiba ko kaɗan kakai da ka cuci wani ana cin bashin waya ba rabu da zuyan iska mu ma cutar mu suke sai ya ci bashi da wannan layi sai ya karya layi sai ya ya ci bashi da wannan layi sai ya karya layi ko kuma zai tafiya mai nisa zai dade bai dawo ba sai ya ci bashi ya ci bashi Allah ya sa ma suna da dan iyaka wajen bada bashi shi duk yana ganin ya ci halal tishu ne aka sa a masallaci fa irin na dan dauka dan goge din nan kwaya daya na mutunci haka dan dauki daya ka goge wani sai zo ya zauna gurin da ya kafa qur'anin sai na karatun qur'ani inna la la yafi an yadriba masalan ma ba da ma ba sai ni ga hadu sai ya fi fi fi sai zuba shi to ala alladina kafaru sai kaza kaza kaza fi fi fi sai sa hannu tishu ba wannan tishu na kwali ya zo ya kafe qur'anin sa kafin ya gama karatun ya yashe abin gaba ɗaya ya zuba aljihu sai ya daga ya yi addu'a ya kama ya fita sai ya je ɗakin sai ya jera tishin yana zara a hankali a masallaci wannan satar yan uwa kenan famfo na ban ɗaki famfo aka saya kawukan famfo aka sa a ban ɗaki a wani masallaci wani sai ya samu ina fulaya ta kwance kan famfo ya samu itatuwansa masu kyau ya feke wanda zai iya soka su a bakin fayar idan ya shiga kamar tsuguno yake yana numfashi kamar tsuguno yake matsiyaci a she fulaya yake sawa yana kwance wannan kan famfon sai zuba aljihu sai samu wannan itacen sai soka a jikin ne a jikin fayar sai kara gaba sai da dawowa ya dauki buta saboda kan famfan ana sai da shi 700 ko 800 shi kuma zai je bugar da shi 200 ko 300 Allah ya sauke aka ce to ka je ka nemo wannan mai kifi ka je ka biya shi ka mayar masa kifinsa ya ce haka na tafi na shiga na yi ta nema na yi ta nema na yi ta nema ina ta fallasa kaina duk inda na je ce ni ne na ƙwaci kifin nan na da ke wani don Allah kai ni ya ce sai da na samu wannan mutumin ya ce da na same shi fa waqa'tu ala rijlaihi uqabbiluha wa abki na faɗi akan kafafuwansa ina sumbantar kafarsa ina kuka ina sumbantar kafarsa ina kuka ina cewa ya sayyidi ya kai shugabana kaji fa mutumin da ida ke shi ya karbi kifinsa ya zama ya sayyidi yanzu yana ya sayyidi sa'altuka billahi illa afauta ni ina roƙonka dan Allah ka yafe mu sai ya ce da shi ya manta mutumin ya manta sai ya ce man anta waye kai sai ce ana ladi akhadtu minka samaka ghasban ni ne wanda na kwaci kifin nan a wajenka yace wa zakartu na ambata masa majara abin da ya gudana na bashi labari gashi sai na nuna masa hannuna na ce kaga abin da ya same ni bayan na maka wannan abin na cire yatsa na cire kaza na cire duba yanzu gaba da har ka faɗan ma babu yace wallahi yana kallo na yaga abun nan da na fada saboda dalilin zalunta sa sai ya fashe da kuka shi ma sai ce ya kai dan uwana kad halaltuka minha na halatta maka na yafe maka wannan kifi da kada ke ne ka karba na yafe maka lima qad ra'aytuhu bika min hadal bala saboda bala'in da na gani a tattare da kai sai na ce ya sayyidi billahi hal kunta qad da'awta alayya lamma akhadtuha ya kai sayyidi dan Allah ka yi min wata mummunan addu'a ne lokacin da na karɓi wannan kifi a wajenka yace ai kwarai ko da gaske kala na'am ha ya kai dama azalin ce ka kai shiru ai duk wanda ya cuce ka kana rabuwa da shi ka ce Allah ya isa kwarai kuwa duk wanda aka cuce shi ya ce Allah ya isa ko to wallahi Allah ya alƙawari sai ya bi mai hakkinsa salaranka suka riƙe hakkinka suka hana ka wani ne ya cuce ka a a hanya ne wani ya zalunce ka a a kaza kaza kaza sauransu ko a mota wani ya zo yanka ma rashin mutunci ya goga maka mota ya lalata maka ka ya iya tsaya kar kai wani damuwa ka ce Allah ya isa kana nufin Allah ya isa ya karɓa mu hakina wallahi sai ya ga sakamakon sa a duniya kafin lahira yace ga addu'a da nama Allahumma inna hadha taqawwa alayya bi quwwatihi ala da'fi ya ubangiji wannan ya nuna mun karfin sa ni kuma a bisa rauni na kuma akan ma razaqatani zulman abinda ka azurta ni ya zalunce ne karba fa adini qudrataka fi ya Allah ka nuna mun ikon ka akan shi kai ma haka ya kamata ka ce in wani ya cuce ka ya Allah ka nuna mun karfin mulkin ka akan wani zalunta ta da yi mutumin da ya ce ya sayyidi kad araka Allah qudratahu fiyya lalle ku Allah ya nuna maka karfin mulkin sa akai na to ni ina so in shaida maka ana ta'ibun ila Allah azza wa jalla amma kuntu alaihi min khidmati dhalamati ina so in shaida maka babban dalilin ma da yasa ne wannan abun ni din nan mai hidima ne wa azzalimai to ina so in shaida maka ni na tuba ma daga hidimar zalimai ku duba fa kissar wannan mutumin shi ba fa shine fa azzalumin kai tsaye ba labari yake baka shi asalinsa wato mai taimakon azzalumai ne ina fatan kana fahimta yanzu a iya samun wani mugun azzalumi ne kai kuma kai ne mai taimakonsa ka shiga uku ya ce ba zan sake kumawa ba aka yi fulahun alaba ba zan tsaya a kofar su wala akunu min a awanihim ma dumtu hayyar matukar ina raye insha Allah ta'ala wa billahi tawfiq abu na karshe imamu zahabi ya rufe da wa'azi yace ya ku yan uwana ku sani cewa mutuwa nawa ta fitar daga gidan mutane nawa ne mutuwa ta fitar da mutum daga gidansa bai sani ba wa kam anzala ajsadan bi jariha lam yujariha nawa ne mutum gangan jiki da mutuwa ta ɗauka ta sa su makotaka da ba su sani ba yanzu yanzu dinnan sai a je a sa ka makocin wani a kabari a makabarta nawa nawa ne idanuwa suka zuba suka gudana suka tsiyaye ba da qarariha yace ya mu'ridan bi wisalil aishi na'imi ستسد عنه طائعا أو كارها إن الحوادث تزعج الأحرار عن أوطانها والطير عن أو كارها yana magana akan ya wanda yake mai kau da kai da yin rayuwa rayuwa ta tara rayuwa ta zalunci ko kuma wanda yake fuskantar rayuwa ta zalunci rayuwa ta cuta ya ce abubuwa da suke faruwa a duniya yau da gobe suna girgiza 'ya'ya mutum yana jin gadara ɗa ne halattacce ɗan gari sai ya ji kamar ma shi baƙo ne wannan kinaya ne na cewa rayuwa takan iya canja wa mutum ya ce wallahi tashin hankalin da zai iya sa tsuntsu ya fita daga wato aukariha gidan shi ya ce ina wanda suka mallaki gabar da yamma saboda wadata in aina man malakal maghariba wal masharika ina waɗanda suka raya duniya suka raya sasanni wa garasul hada'ika suka yi ta shuka gonaki gidan gona na jin daɗi gidan gona na morewa suka yi ta samun abin da suka burata wa rakibal awatika suka yi ta samun 'yan mata ƙanana masu ƙananan shekaru su ne a wate sai gashi mutuwa ta zo ta yi kururuwa a kansu ta tafi da su sahabihi min darihi gurabun baina na'iq sai ga hankaka ya zo yana masa kuka yana cikin wasa mai kwankwasa ya zo ya kwankwashe shi tarakahu fi lahuhi aqta a tariq sai ga tsawa ta riske shi tsawa irin ta hadiri ko sama da ita wa zajarat alaihi rududun wa sawa'i sai ga abin da zai sa ya furfura ya raba shi da duniya ya tinkare shi ita ce mutuwa wa halla bihi ma shi ba ba'dul mafariqi wa qalahu al-habib alladhi lam yufariq masoyinsa da ya baya rabuwa da shi ya rabu da shi matarka sai gashi kana gani matarka tana son ka kana mutuwa ka zama gawa wallahi tsoron ka za ta rinka ji wata mata take gaya mu mai gidanta suna cikin zaman lafiya masha Allah yana da maiko ai rikici yake alaji yau anan zai kwana ta ce malam cikin dare na ji mutumin nan kamar wasa sai na ji na ta ce alaji lafiya ruwa zan kawo maka ya da wani irin numfashi ta ce kawai sai na ga mutumin na ya canja yanayi na je na maza maza na kawo masa ruwa lafiya ba magana sai wani numfashi yake na ihu ta ce wala da ya wani yunkuri malam sai dai numfashi ya faɗi a musu wannan abin tsakiyar dare shine abin da wannan malami yake mana mahallin shahid sai ta ce malam wallahi ban iya kwana a ɗakin ba karfe biyu ne da sauran dare ya za a yi aka lullube shi aka abin nan wallahi ba wanda ya iya kwana a ɗakin da 'ya'yansa da matansa ce wallahi tsoron ta ce kai bayan ya mutu ma an ɗauke an fidda gawan an je an binne shi an yi waye ɗakin ta ne wallahi dole sai dai ɗakin kishiyarta ta dawo ta tare ba ta iya kwana a wurin shine wa qalahul habibul ladhi lam yufariq masoyinka da baka rabuwa da shi idan wani bakon ya zo ya riske ka wallahi tallahi sai ya rabu da kai abokin da kud da kud kuke kuna yin hadari a mota kana mutuwa zai fara gefe gefe da kai maza maza a dauke ka aje abin ne hadi duniya wani mutum muka dira mu yi masa wankan gawa kana tausaya mutumin nan na tausaya kaina nace Allahu akbar malam gida iya ganin ka shi ma da daddare mutu da ya mutu malam suka sauko da shi daga ɗakinsa suka ci kwikwiya ci akan a cikin wani tsohon bargo aka dauko tsohuwar tabarma aka shimfida aka ajiye shi a gindin famfo inda ake wanke wanke wai gobe an zo saboda an masa wanka kaza muka ce a wanke shi a ɗakin sa mata ta ce a za a bata akwai tayil akwai kafin za a bata ba su yadda aka wanke shi a ɗakinsa ba don kada ya ɓata musu kafet kafet ɗin da fashi ya siyo shi billahi azimu malam tsakar gida wajen wanke-wanke inda yara ake musu tsarki almajirai suke wanke-wanke nan muka shimfiɗa ya za mu muka watsa masa ruwa mu ma to iyalinsa ne abin nan inda yake wai ka mutu a ɗakinka ana kyamar a sa maka ruwa wai zai jike in ya jike ba za a shanya shi ba sai a kinkimo ka a yanzu haka ina kallon mutumin nan lokacin da aka kinkimo shi aka yi kar da shi wani kuma wani abu ne na jini a jikinsa haka ko haɗari ne aka yi aka ne ne aka ce za a wanke suka ce iyalan suka ce a jini jini zai bata wallahi jini a sauke shi a kai shi kai shi kai shi can a can za a kai jini zai bata gurin ta gama amfani aka ramaka Allah sun ci rabansa kawai sun tsotse ka kawai yasa duk wanda ya tsaya na bauta wannan duniya zai sha mamakin ka samu kudin ka ka cika more aka ramaka Allah ka more wallahi tallahi saboda kana tafiya zancen ka ya kare wallahi zancen ka ya kare zancen ka ya kare in kai wasa zanin kirki da za a lallaba kan gawar ka Allah ba su ba ba sai su nemi wanda ake sawa yara suna fitsari shi za a watsa maka kuma ku rinka lura duk zanin da aka kai mutum makabarta aka dawo da shi mata sun daina amfani da shi kenan haka ne ana lallaba zani a kai shi in dai aka kai mutum aka binne shi aka dawo da wannan zanin to ana da ajiye shi a can kai shi can can kai shi can wai hakuri wajen kwana fa nake nema fa yace wa hajarahu sadiqur rafiqu sadiqu aboki da kake tare da shi na kullun ya rabu da kai ya kaurace ma wa nuqila min jiwaril makhluqina ila jiwaril khaliqi a cire ka daga makotakar abokanan halitta a kai ka makotaka da Allah a mai da kai masaukinka wallahi wannan mutuwa ce wannan bayanin da ake maka falam yuha falam yuhasha baka isa ka nisance shi ba a kaskantar da kai a rinjaye ka ba da izzin ba da izzi jashi da kana da ƙarfi da kana da fawa in mutuwa ta zo ta rungume ka wannan ƙarfin naka ba shi da amfani shine ba da izzi jashi in an ce jashi ana nufin wato ƙarfi da kake da shi da ƙarfin soja da ƙarfin mulki idan mutuwa ta zo sai ta mai da kai ba kowa ba wa abdalahu khashinu turabi ba adalini firashi sai a canja maka wato bayan laushin katifa laushin shimfiɗa shimfiɗa mai daɗi shimfiɗa mai laushi sai a je a zabga ka a cikin mai taurin ƙasa ومزقه الدود في قبره كتمزيق قماشه tsutsa ta kyakketa ka kamar yadda take kyakketa tsimma a sa ka a kabari tsutsa ta cinye ka wa baƙe fi zanki shadidin min ma'ashi bawan Allah ya saura a cikin kunci mai tsanani na rayuwarsa wa bau da anis sadiqi fa ka'annahu lam yu فكأنه لم يماشي ya nisanci abokanansa ko abokinsa kamar bai taɓa tafiya rayuwa da shi ba mutuwa kenan ya ce ma na fa'ahu wallahi al-ihtiraz jin tsoro taka tsantsan da karka mutu wallahi ba zai ma amfani ba dole sai ka mutu haka dukiyar da ka tara الكنز المف... wato madfun wala raddat anhu rikazu arzikinka da ka tara baya iya koran mutuwa ta riske ka ka saka masu gadi saboda kana da miliyoyin kuɗi ka ce dan Allah mun gadi duk da mutuwa ta zo a hana ta shiga a ina bal darrahu min az-zadi wal wal iwazi wa sara wallahi ibratan lil mujtazi bal wallahi wannan guzuri da mutum ya tanada sai dai ya cutar da shi ya nuna gajiyawarsa ya zama abin lura kawai ga wanda yake mai wucewa wata ran za a zo a wuce ta kabarinka ce "Ah, Allah ji dan alajiwa ne kabarin George Bush ku duba George Bush irin mulkin da aka yi a America George Bush uban babban an nuna kabarinsa Ha, ba komai kurin ƙasa ce kurin ya ke to kai ma in ka mutu sai dai a nuna kabarin ka ce wani Allah ji kansa in ka ci sa'a ke mulkinka da kuɗinka da wadata ka bare maka komai ba wa baqiya rahinan la yadri a halaka an faza ka zamanto kamar ribataccen yaƙi kana hannu ka halaka ne ko ka riba da baka sani ba wa hada laka ba'da ayyam ya kai dan uwana mai karatu wannan shine zai same ka bayan yan kwanaki amma an tafihi al'ana ahlam duk abin da kake kai yanzu ka sani mafarki ne wa dunyaka la tasluhu duniyar ka fa ba za ta yi maka komai ba amma sami'ta satarahu gadan ala tamam duk abin da ka ji shi na gaya maka yanzu wallahi gobe sai ka gan shi a cike wa yaqa'u li wa laka imamu zahabi yace wannan abin zai faru da ni da kai ni zai same ni kuma kai ma zai same ka shi kan ya same shi ya tafi yace wai haka kai tonka amma yu'assiru fika hadha al-kalam yanzu wannan wa'azin da ake maka kai dan Allah ba zai maka tasiri ba to wannan shine karshen babi da Imam Zahabi ya kawo da yake magana akan zalunci Allah karama mu da zalunci subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi